على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساكة سادوة أولا بابا مسلاتي مي البركة شي بير سنة masallacin babban malaminmu da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri birnin shehu a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin litinin jiran manzan a biyar ga watan ramadan haka ne ko biyar ga watan ramadan jiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin muka zuwa birnin madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma zo daidai da yammacin 27 ga watan uku miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2023 muna cikin sura mai albarka suratul anfal ita ce sura ta takwas a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma da yadda Allah a yau za mu tashi akan aya ta 36 daidai faɗin Allah mai girma innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum وسينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهشرون من رؤون أبنجي ألا كمن موافقة لأبن دزام كرنتا مالا بسيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجدي ما يجري ما يتي إن الذين كفروا lalle ka ga waɗanda suka kafir cewa Allah a nan gidan duniya su ne kafiran ƙurayshawa wanda wannan ayar ta sauka a kansu da dukan wani kafiri kuma tun daga kansu wa tashin alkiyama da yanzu a makan ba kafirai a wancan lokacin muke magana yunfiquna amwalahum Allah yake za su rinka kashe dukiyoyinsu don fada da addinin Allah suna kashe kudinsu don fada da addinin Allah wannan aya kamar yadda jiya muka fara bayani malamai suka ce ta sauka ne tana da alaka da ayoyin da suka wuce a baya bayan Abu Sufyan ya tsira da shi da jama'arsa inda Allah yake cewa idza antum bil udatu dunya wa hum bil udatu al-uswa wa rakabu asfala minkum Allah ta ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula to saboda wannan Allah cikin rahmasa shi sai ya gudu bayan ya tsira ya sha sai suka yi hadaka na kudaden matattun da aka kashe a Badar sai aka tsara tada wasu mayaka zarata na kafirai akan za a je Madina a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ainihin yaƙin Badar din ma musulmai su ba da niyyar fada suka fito ba manzon Allah ya fito da jama'ar sa ne da niyyar a tare Abu Sufyan a samu ganima a kwace kayayyakin Qurayshawa kamar yadda suka kwace kayayyakin musulmai a garin Makka kafin hijira kaga an rama ke to Allah cikin rahamarsa shi kuma bayan manzon Allah ya ce sahabbai su fita an fito sai Abu Sufyan ya ji labari ya aika mutanen maka gashi gashi gashi ku fito ku tsare dukiyoyinku bayan sun fito tsakaninsu da su akwai nisa yanzu kaman za su jinkiri to shi kuma da yake mutum ne masanin hanya sai bi ta hanyar ƙasa da ya zame ya riga ya sha tsakaninsa da manzon Allah kilomitoci ne wajen 600 tsakaninsu kaga an riga an yi nisa kenan sunan sahabbai sun yi kwanto wasu su ma ba su da makami domin sun fito ne kawai karban ganima shi kuma mai kayan ganiman ya riga ya zille ya tafi to wayannan bayan sun fito da badaran an gama komai an kashe su sahabbai sun ga abin ai bai da suke tsammani bai to bayan Allah ya taimaka wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ta wa laqad nasarakum Allah bi badarin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah shine taimakawa manzon Allah da sauran musulmai a yakin badar aka fatattaki kafirai fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa aka kashe wasu aka ribace wasu a lokacin sahabbai suka koma gida da nasara da ganima mai dimbin yawa da alkaki da dukiya da dama da bayi duk a matsayin ganima to bayan an je an zauna ana hutawa an fara manta komai sai an suka ce za a zo a ɗaukan sa shine sanadin yakin uhudu to bayan an zo yakin uhudu aka fito to na fito to kudin da aka tara shine Allah yake magana ana yace innal ladzina kafaru lalle wadanda suka kafircewa Allah yunfiquna amwalahum suna kashe kudin su suna kashe dukiyoyin su dan fada da addinin Allah da kuma yaƙar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liyasuddu an sabilillahi dan su toshe mutane su tsare mutane ga barin fahimtar addinin Allah Allah ce fa sayunfiquna da sannan za su ciyar da dukiyar za su kashe kuɗin za a yi campaign za a sai kayan yaƙi za a sai kaza kaza sun mata kunu alaihim hasaratan sannan wannan kuɗin da aka kashe ta kasance nadama a kansu za ta kasance hasara hasara ai nadamatan za ta kasance nadama ai da na sani da na sani kuma ƙeyar an riga an kashe kuɗin an sai makamai don a ji a murƙushe addinin musulunci musulunci kuma al'amarin sana Allah ne ba wanda ya isa ce shi ne yake iya kare musulunci ko shi zai iya ɗaukaka musulunci a Allah ne ke ɗaukaka addinin Allah ne ke ɗaukaka sunnar Allah ne ke sa ka gidan kowa cikin zuciyar kowa cikin aljihun kowa cikin ɗakunan kowa cikin iyalan kowa cikin yaran kowa kowa kawai baka ankara ba idan Allah ya taimake ka sai ga ɗanka ya zama ahlus sunna a masallacin ahlus sunna wannan babban abin godewa Allah ne a wannan lokaci da nake ciki idan kuma mutum ya zama abin da ya zama sai ga ɗanka kullum yana nan daga shi sai kambas a hannu sai cinga sai menene kullum aikin sa kira ubangiji Allah kare mu Allah karama mana asiri bayan ya kasance hasara a gare su sun bayu gulabu sannan kuma Allah ta sannan za a rinjaye ku bayan an kashe kuɗin an je wajen yakin an yi fito na fito Allah cikin rahamarsa kuma aka rinjaye su a karkashe su gaba ki Allah ce wallazina kafaru kaga waɗanda suka kafirce mana a nan gidan duniya ila jahannama yuhsharun zuwa ga wutar jahannama za a taro su ranar gobe alkiyama za a je a zuzzuba su gabaki daya a tara su a gidan wutar jahannama bayan an zo an jefa su duk waɗanda suka yi aiki irin aikin su haka zo a zo a haɗa su tare da waɗannan mutanen na farkon duk waɗanda suka yi aiki irin nasu na zunubi da shirka da toshe mutane kar su fahimci addinin Allah tun daga zamaninsu har tashin alkiyama haka za a yi ta haɗa su da irin kwatankwacin wa'annan mutanen suna nan da yawa a kowane zamani suna nan mutanen da ba sa son ka je wajen alkur'ani ba sa son ka fahimci sunna ba sa son ka fahimci addini suna son kullum ka zauna sakaka kai ba karatu ba ilimi sai zaman kashe wando sai zama a gindin bishiya akan benci sai musu in ka je yunwa ka shiga gida in ka je fitsari ka je ka yi ka dawo ka zauna idan inuwa ta karkace ka koma wancan gefen shi ne aikinka to haka ake son mutane su rinka zama a rayuwa shi kuma musulunci ba haka yake so ba musulunci so yake a dage a yi karatu a san darajar ubangiji a san wane ne allah a san darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka san kai menene matsayinka dan me yasa allah ma ya halitta ka a duniya dan ka cika share kawai ka girma ka yi aure kawai ka je ka nemo cefane kawai don wannan ne Allah ya halicce ka ba don wannan Allah ya halicce ka ba Allah ya halicce ka don babban al'amari mai girma wanda nan gaba yana nan yana zuwa wanda za a je a ajiye ka a cikin makwancinka ba mai kwatar ka sai kai da kanka kai ne za ka kwaci kanka da kanka in ka sani ka sani in baka sani ba a ranar za ka yi bayani su kuma wa'annan wanda za su tambaye ka su ba su san ban sani ba in gaje musu ban sani ba a ranar za ka gane kuskuren cewa baka sani ba tun anan gidan duniya ya dace ka sani ya zama wajibi ka nemi sanin ba shi sa manzo Allah ce ku nemi ilimi ko da zai kai ku zuwa ga birnin China har mu nan ko da za mu je birnin Sin mu je mu nemi ilimi wallahi tallahi mu je mu nemi ilimi karka yadda ka zauna kana jahili sai musu kawai ka iya musu akan addini musu musu akan siyasa musu akan lamarin duniya musu akan mota musu akan gida abinda ba zai amfane ka ba la yusminu wa la yubri min ju in ma za ka yi jidali ka yi jidali akan abin da zai shafe ka kuma ya amfane ka a addinance amma ka yi jidali jidalin da zai amfane shi ne jidali mai hujja jidali na zubeben ƙwarya aya da aya hadisi da hadisi fiƙihu da fiƙihu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin amma kai babu aya babu hadisi babu fiƙihu babu babu babun baɗin ya maka yawa kaga kenan ba fahimta kenan ubangiji Allah kare Allah ƙara mana shari'a sai Allah sai ce ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya yi haka ne li yamizan lahul khabisa, wannan lamun shi ne lamun ilal kenan, domin Allah ya rarrabe mummuna mina ɗayibi daga daddada, domin Allah ya rarrabe kafiri mina ɗayibi daga mumin. Alkhabis ana nufin mummuna ana nufin kafiri, kafiri a duk inda yake shi aina jisa ne. Ya ayyuhal lazina amanu innamal mushrikuna نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم da haka duk wani mushriki da wani kafiri da kake ganinsa shi in najasa ne condemn sunansa a musulunci an gane ko to sai Allah ke yayi haka ne liyamizallahu alkhabisa domin Allah ya rarrabe mugaye ya rarrabe mummuna ya rarrabe baragurbi min at-tayyibi daga muminai daga daddada daga masu tsarkin imani wa ya ji alal khabisa kuma domin Allah ya sanya mummuna ya sanya kafirai ai wa ya ji alal khabisa ai humul kuffaru domin Allah ya sanya kafirai ba'abuhu ala ba'abin shashan su akan shashi ya tattara su ga baki daya fayyar rukumahu jami'an ya tara su a waje guda daya fayyar ja'alahu fi jahannam ya je ya sa su a cikin wutar jahannam sai an tara su a waje guda ɗaya dogarsu ga sunan gabaki ɗaya sannan za a je a danna su a cikin wutar jahannama haka ake yi kafirai ranar gobe alƙiyama bayan an tara su za a gabaki ɗayansu Allah yana so fa yumayyizu ahlus sa'ada min ahlus shiqa'i wa qala suddi malan suddi yace yumayyizu almu'min min alkafir wannan kuma zace وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة wannan rarrabewan zai kasance ne a gidan lahira ba a nan gidan duniya ba a nan gidan duniya ma kana iya gane mugu ai kana iya gane mummuna kana iya gane musulmi kana iya gane kafiri tun a nan gidan duniya to ran gajin alkiyama duk yawan al'ummar duniya ga baki daya daga an je kalma ɗaya kawai za a faɗa za ta musu wamta zuliyama ayyuhal mujrimun daga an faɗa ka kowa kawai zai je wajen yan uwansa in kai ɗalibin ilimi ne ɗaliban ilimi in kai malami ne malami in kai almajiri ne almajiri in kai girbi ne girbi wajen gaddawa in kai kafinta ne kafintoci in kai makaniki ne makanikai in kai wane ne wajen yan uwanka in kai yan busawa ne wajen yan busawa in kai yan adigarau ne wajen yan adigarau in kai yan a more ne yan takife ta more wajen su duk za a gansu wallahi tallahi kowa zai gansu kowa za gan su kawai ba sai an ce wani da a'a shi da kansa kawai zai je wajen yan aikinsa in mutum mai yawan nafalfali ne zai je wajen masu yawan nafalfali in mutum mai yawan azumi ne zai je wajen masu yawan azumi wanda in sun taru za a ce musu ku je ku shiga ta babu rayyan sanin za ku shiga kawai ku wuce gidan aljanna Allah mu ji Allah min in mutum kuma gashi nan kawai dan julusul badala ne zai ga manyan yan julusul badala waɗanda suka wuce tun a zamanin adawa da samudawa suna nan in su kudaru wanda ya je ya soke taguwar annabi salihu kaga wannan zaman banza ai ya kare a wajen wa'annan shine shugaban samarin zamanin to zaka je ka tarar da su wanda Allah yake ta masa idan ba asa ashqaha matsiyacin matsiyacin lahira ke in Allah ya ce mutum matsiyaci to ba shi da rabo ga baki ɗaya duniya da lahira a duniya ya taɗe a lahira ma ya kuma taɗe ubangiji Allah kare tsoron tashin alƙiyama abin da zai zo ya faru kenan sai a gaya wasu wa'annan kafirai a ta musu summa na ƙulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fa zayyalna bainakum magana kuma ta kare kenan da ku da abokan tarakku abokan tarayya ku ku zauna a nan wajen bayan sun zauna suna zargin junan su wannan yace ai kai ka batar da ni wannan ma yace ai ku ku batar da mu wannan yace in ba dan kun zo da wannan hanya ba ai da ba za mu bi ku ba wannan yace a mu ba ruwan mu yau mun kuɓuta ni ban taɓa maganin ka ba ni ban ma san ka ba haka za su ga cewa ya tabar allazi na tubi min allazi na taba'u wa ra'awul azaba wa ta'adda'at bihim al asbab wa qala allazi na taba'u ina ma a ce law anna law anna lana karatan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna ayyushe kazalika yurihim allahu a'malahum allati hasratin alaihim amma fa wa ma hum bi kharijin min al a wata kawai za a rinka wannan muhawara yayin da kowa ke kukuta da junansu wannan wanda aka yi wa hidima aka bautawa aka yi sujjada aka yi menene aka masa menene da menene yau yana neman tsarin kai yana neman Allah wajare da waɗanda suka masa wannan sun tura shi sun masa tura wawa ɗaya su kuma shi kuma yana neman tsari da su yana neman tsari da su baya son ganin su a kusa da shi dan yau rana ce ta jin kunya dalika yawmut tagabun ranar kamun gashiya kayan maganganu a gidan duniya ka ce kai kaza kai kaza kamatalin akira kamatalin duniya kamatalin akira ba haka mani misalin duniya haka lahira ma take yadda a duniya ake walawa a lahira ma haka za a wala lahira lamarin ta ya wuce haka in ga mutum yana walawa a lahira wallahi tallahi mutumin kirki ne amma alkhabith ina yana cikin alkhabithuna lil khabithat wal khabithuna lil khabithat al khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarraquna mimma yaqulun wannan akan isna na Aisha kenan hadithul iski to kullum alkhabir ana nufin mummuna kafiri ake ne an gane ko sai Allah ce za a tattara su ga baki a cikin wutar jahannama a sa su a ciki sai Allah ce ulaika kaga irin waɗannan mutane humul khasirun su ne tababbu duniya da lahira dan haka rannan ga baki ɗaya ba magana to bayan an zo an taro an yi fito na butun su kashe kuɗin su duk kuɗin ya zama a banza ubangiji subhanahu wataala sai ce wa ma asabakum yawmal taqal jama'ani فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم التي والله أعلم بما يكتمون أبو النسكرين أبو النجار نبقى سيارة لا يكتم يا الله تيسير قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ƙul da ya mutu ya kai manzona Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lillazi na kafaru waɗanda suka kafircewa Allah inna in yantahu idan suka hannu gabarin yaƙarka, kuma idan suka hannu gabarin yin kafircin nan da suke yi ubangiji subhanahu wata'ala ce yughfar lahum ay musu albushir Allah zai musu gafara gabaki dai Allah zai gafarta musu ma qad salaf abin da ya riga ya wuce ne daga zunubansu duk abin da suka aikata na daga zunubansu Allah zai yafe musu wa'annan abubuwan gabaki daya an gane ko kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim cikin hadisin Wa'il ibn Abi Mas'ud ibn Mas'ud radiyallahu an ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man ahsana fil islam duk wanda ya kyautata musuluncin sa thumma yu'akhadhu bima amila fi fil jahiliyyati sannan thumma lam yu'akhidhu bima amila fil jahiliyyati sannan bai riko da wani abu ba na daga abin da ya aikata a zamanin jahiliya zamanin bai sani ba zamanin ba hukunci bai ɗauki wannan ɗabi'un ba zuwa yanzu ya tuba taubatan nasu hakan to Allah ya yafe masa wa man asa'a fil islami wanda kuma ya ƙara munanawa a cikin addinin musulunci ukhidha bil awwali wal akhir za a kama shi da laifin farkon da na ƙarshen gaba ki da haka kenan idan mutum ya tuba ya gane addini me ake so shine ya tuba taubatar nasuhatan duk wani aikin da yake na shirme ya daina shi gaba ki daya shine ya ayyuhal ladina amadu kunu fi silmi kafa alamar musulunci ya maka amfani kenan amma ka zama afatu aminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna Allah sai ce fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-'azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun ko ya'malun an gane ko sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi na sahihi na Buhari da Muslim yace al-islamu yajibu ma qablahu al-islamu yajibu ma qablahu musulunci ya yafe duk abin da yake gabanin sa abin da mutum yayi kafin musulunci yau da musulunci ya zo masa to da can abin da yayi na kusakurai yanzu musulunci din ya yafe wannan zalimi a wani gurin ma Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima gabaki da za a yafe masa kaga musulunci kenan yana da gata yana kuma kusanto da mu zuwa ga gidan rahama wattaubatu wattaubatu wattaubatu tuhabbu ma kana qablaha ko tujabbu ma kana qablaha an gane ko tuba ta yafi abin da yake gabaninta mutum ne yayi shirka ya kashe wani yayi menene yanzu misali kamar wahashi wahashi sai shine ya kashe sayyidina hamza bayan ya kashe sayyidina hamza yana kafiri daga baya Allah ya taimake shi sai ya musulunta sai tara sahabbai ce ku shaida duk ladan da Allah zai bani Allah ya rubuta wa sayyidina Hamza kaga wannan nadama ne to wannan nadamar yanzu saboda adalcin musulunci shi za a bashi lada sayyidina Hamza ma za a bashi ladan bakantin da yi masa kaga banda musulunci ana zaka samu wannan wannan sai a musulunci idan haka Allah yake a gaya musu Allah yana musu albishir in dai har sun hanu sun daina yakar manzon Allah kuma suka daina kafirci suka musulunta Allah zai gafarta musu duk abin da ya gabata na daga zunuban su gabaki daya wa in ya'udu amma idan suka koma zuwa ga yakar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faqad mabat sunnatul awwalin hakika sunnar mutanen farko ta shude akan su yadda aka yi mutanen farko aka halakar da su su ma mutanen makka na yanzu in ba su daina ba su ma ka za a zo a halakar da su shi kuma manzon Allah baya san Allah ya halakar da mutanansa shi sa Allah ma ya masa alƙawari wa ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah bai kasance zai musu azaba ba muddin kana cikin su Allah bai kasance zai musu azaba ba mutakar akwai masu istighfari malamai suka ce sai da aka bar manzon Allah ya bar garin Makka mu'minai sun bar garin Makka sai raunana waɗanda ba za a iya rarrabe su ba lau ta zayyano innan an gane ko sai ire-iren su wanda su kuma suna nan a ɓoye to daga nan sannan mutanen kuma ba a yadda an shiga cikin garin maka da yaƙi ba Allah sai yi cire manya-manyan a shirafa ƙurai aka mai da su badar gaba ki ɗaya sai aka tattara wane kenan wane kenan wane kenan ya cuci manzon Allah ya cutar da manzon Allah ya ga manzon Allah bakar magana ya zagi manzon Allah ya cuce shi ya tsare shi yayi kaza an haɗa kai da shi za a duk sai da aka zaɓe su aka fitar da su ba kuna fahimta abin da bayan an fitar da su badar gaba ke ɗaya sannan Allah sai ya gama da su a badar kaga Allah ya cika alƙawarin sa kenan alƙawarin da Allah ya ɗauka wa kansa ya cika sai aka bar garin maka maka ta yi kiliya yanzu wa'annan raunanan musulman kuma sun samu bakin magana a garin makka sai kuma suka fara mutuntar da bayan allah a garin makka suna yakin sunkuru yakin sunkuru yakin sori kanaki in ka sara sai ka muge ina fata an fahimta in ka musuluntar sai ka ɓadda kawo in za ka zo sai ka amawali in kai amawali waye wannan ba mu gane ki ba ba mu san ki ba ashhadu an la ilaha illallah an yi musulunci kaza kaza kaza sai mutum ɗaya biyu uku sun musulunta fat sai ka ɓace a ne ka arala su kuma kawai sun kama sallah ya aka suka musulunta daga musulunci ana nan ana nan da haka musulunci ya yaɗu a garin makka ba an kara ba shi kenan kaga wannan duka menene hikimar ubangiji domin Allah ke yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikuna aw al-kafirun sai Allah sai ce
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Muna magana a ayar baya ya gufar lahun maƙar salam, wa in ya uru faƙar mazar sunnatul awwali an gane ko? Idan suka shuɗe, ma'ana tafarkin mutanen farko ya riga ya shuɗe a kansu shi ne hallakar da su gabaki ɗaya. Ubangiji sai ya ƙara cewa wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har sai kun ga wata shirka bata kasance a bayan ƙasar duniya ba gabaki ɗaya Allah shi shirka ne baya so wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah har sai addini ya kasance gabaki ɗayansa duk na Allah ne idan kun ga haka addini ya kasance na Allah ne babu shirka a bayan ƙasa to alhamdulillah fa in hau idan bu su hanu ba gabarin kafirci fa inna allaha bima ya'maluna basir lalle Allah masani ne ga abin da suke aikatawa duk wannan shirka da suke yi ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo karshen shirkar kuma ya kawo karshen wannan shirka an gabaki daya an gane ko shi yasa duk wani shiriri ta da kaga ana yi a garin Makka kafin a kashe wa'annan kafiran ne lokacin da aka kashe su shi garin gabaki daya Makka sai ta zama an samu tayi kiliya gabaki daya shi yasa anan muqatil ibnu hayyan da zaid ibnu aklam yace muhammad dan dan ishaq yace an zuhri an urwa bin zubair wa ghayrihi min ulama an gane ko min ulama ina kenan yace hatta la takuna fitnatun yace ai hatta la yaftinu muslimun an dini har kada a fitinin musulmi akan addininsa wannan shi ake nufi da wannan kar a fitinin musulmi akan addininsa menene fitinar musulmi yanzu anan kai musulmi a hana ka sakewa a hana ka addininka wannan fitina ne to har sai an ga babu irin wannan fitinar a bayan ƙasa to shi kuma a Muhammadu dan Ishaq yake wa yakuna tauhidu khalisan lillahi laysa fihi shirkun har sai tauhidin Allah ya kasance tsantsa babu wani shirka a cikin sa wa yaqla'u ma dunahu min al-andad a cire abin da ya zama koma bayan tauhidi ne daga gumaka koma bayan bautar Allah ne daga shirka ne daga wasu shirkace duk sai an cire su ga baki daya shine ake nufi wannan ayar ta samu zama da kafafun ta kenan amma idan ana bauta wa Allah har yanzu ayar nan ba ta samu yadda ya kamata ta zauna ba kenan ana fata ne ana fahimta Allah ka ta shirka ga baki daya ya kare kamar yadda zai ke karewa yanzu sunna ce take tashi ta ko ina an gane ko yanzu shirka da bid'a kwanciya take yi dan haka Allah yayi gaskiya Allah ya ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har dai ku ga cewa wata shirka wata bid'a wani tsafi bai kasance a bayan ƙasa ba wa yakuna ad-din kulluhu lillah har sai addinin Allah shi kadai ya kasance kawai na Allah a bayan ƙasa shi kadai ake bautawa fa in hau amma idan ba su hanu ba amma su wa'azi sun iji an yaƙe su sun ƙi hannuwa shikenan fa inna allaha basirun bima ya'malu lalle Allah masani ne da abin da suke aikatawa Allah zai musu sakamako da wannan abin da suke yi sai ce wa in tawallaw fa'lamu anna allaha mawlikum ni'ma ni'mal mawli wa ni'mal nasir Ubangiji ya ce, Wa in tawallau idan suka ba da baya ga barin yin imani suka kau da kai ga barin yin imani fa'alamu to ka sanar da su annallaha maulakum cewa Allah shine majibincin al'amurinku Allah shine masoyinku shine mai taimaka muku ai nasirukum wa mutawalli umurakum Allah shine mai taimakonku mai jibincin mana mai jibintan al'amarinku gabaki daya ni'mal maula ma dalla da wannan majibincin al'amari wa ni'man nasir ma dalla da wannan mataimaki a gare ku shine Allah Allah ka taimaka mana gabaki daya hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila nasa an umarce ni da na yaki wasu mutane hatta yaqulu la ilaha illa Allah har sai sun ce la ilaha illa Allah mun shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah manzo Allah ta fa'iza qaluha idan sun faɗe ta ita wannan kalma asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha jinenan su da dukiyoyin su sun kubuta daga gare ni inji manzon Allah sai dai da haƙƙinta wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla sannan hisabun su kuma hisabi shine sakamakon su yana ga Allah mai girma da buwaya kaga kenan idan mutum ya furta la ilaha illallah ma'ana ya zama mai cikakken imani ke duk wani kirka da shiriri ta ana so ya ya aje shi a gefe sauran abin da yake a ƙasa a gefe hisabin sa yana ga Allah mai girma Allah shine zai masa hisabi da iqabi in sha'a gafara la wa in sha'a azaba idan Allah ya so ya masa gafara idan kuma Allah ya so ya masa uquba da azaba wannan Allah ne masanin wannan amma mu muna amfani da abin da yake zahiri to ita la ilaha illallah tsagwaranta gayarta gundarinta wannan kalma nauyinta yana ringayar mizanin Allah manzon Allah ke da za a sa samman bakwai da kasan bakwai da duniya da abin da yake cikin duniya akan mizani daya a sa la ilaha illallah a mizani daya to da la ilaha illallah ta rinjayi wa'annan gabaki daya a mizani daya da nake tsammani ga mutumin da yake wurdin la ilaha illallah dubu daya a kullum me kake tsammani ga mutumin da yake la ilaha illallah dubu barkatai a kullum me kake tsammani ga mutumin da yake karanta ta kuma ya san ma'anarta ya san darajarta ya san menene la ilaha illallah ya san abin da yake tabbatar da ita da abin da yake warware ta da abin da yake inganta ta da abin da yake sa mutum ya shiga cikin addinin musulunci yana sallah yana magana amma shi ba musulmi bane ba tare da ya sani ba idan ka duba wannan ɗan ƙaramin littafi tun daga nan za ka gane mai suna la ilaha illallah sunan littafin kenan la ilaha illallah abin da ke warware ta irin su guda goma da abin da ke kaza irin su kaza duk za a gansa a ciki yana da kyau kowa ya san shi a nan ne za mu tabbatar da wannan kalma idan mutum Allah ya taimake shi ya gane to gaskiya sai ya gode wa ubangiji akan wannan baiwa da Allah ya mata dan ba karamar baiwa ce Allah ya maka har ka fahimci yadda addinin musulunci yake ubangiji Allah ka ganar da mu gabaki da mu sai Allah sai ce واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء كبير Ubangiji subhanahu wata'ala yace wa alamu ku sani ya ku musulmai annama ganintum min shay'in cewa duk abin da kuka samu na daga ganima min shay'in na daga ko menene abin gabaki daya fa anna lillahi khumsahu to lalle ɗayan biyar in abin na Allah ne lalle ɗayan biyar in abin na Allah ne walin rasuli da manzon Allah ɗayan biyar in abin na Allah ne da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walibil urba da kuma ma'abota kusanci ga manzon Allah sune zaqarabatin nabi sallallahu alaihi wasallam sune banu hashim da banul muttalib wayannan sune ake nufi a nan wajen an gane ko wal yatama da marayu wani mataki ne da miskinai wabani sabiri da ɗan tafarki wa'annan idan aka samu kuɗin ganima to wa'annan su ne suke amfana da kuɗin ganima bayan an je an samu kuɗin ganima za a zo a raba kuɗin ganima kashi biyar kashi ɗaya na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane ko sannan sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce kashi daya wasu suka ce za a raba da kashi shida in aka raba kashi shida daya na manzon Allah ne daya na zaqarabatir rasul sallallahu alaihi wasallam sune banu hashim da kuma banul muttalib da sauran iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ce iyalai sun hada da matan manzon Allah da ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk suna cikin menene ahalal baiti ina fata an fahimta ina cikin wata cikin ina cikin ahalal baiti in ka duba tun daga inda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wad-dara al-akhirata فإن الله أعد الموسنات من كن أجرا عظيما يا نساء النبي لسنا كأحد من النساء إن اتقيتن ولا أتق... أه؟ يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة لكم تنكو مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا الله سيتي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يتلى في بيوتكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا هذا بك وإن كان مغنى أكن سوى iyalan gidan manzon Allah matan gidan manzon Allah tsantsa kawai wayannan mata su ne mata a duniya kaf sauran daga ba ai ai bayani akan su gidan manzon Allah shine gida kan tagarya sauran gidan duk menene bawoji ne gaba ki ka san bawoji kayan da in aka zaɓi mai kyau grade 1 grade 2 sai me na ukun da gidan da mutanen duniya kai gida shine gidan manzon Allah iyalai sune iyalan gidan manzon Allah ayoyi ne suke sauka a cikin ɗakunan su inji Allah wa zkurna ma yutula fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma daraja ta kai daraja ko bata kai ba wannan sune ahlul bait in kana neman ala baiti rasul wannan su ne ala baiti alayensa ƴaƴansa jikokinsa banu hashim banu mutallib duk da cewa sun ƙara da alu alu aqilun da alu abbas da alu ja'far to amma a wannan ayar wayannan ake nemi to za a ba su ɗaya cikin wannan kumus din da aka samu a wajen yaki sannan ɗayan kuma za a raba waliyata ma ga marayu wane ne maraya mutumin da ya rasu yaron da ya rasu kafin ya balaga yana karami shine maraya wanda a yaron da babansa ya rasu yaron da babansa ya rasu kafin ya balaga shi ake kira maraya wanda ya balaga inji malamai sai zai ce shi ya rasa mahaifi ne amma shi yanzu ba maraya ba ina fata an fahimta a to kai Allah ba da hakuri ka ji to kai kaza kaza kaza kai mahaifi ka rasa amma yaro karami shi ake kira maraya idan yarinya ce kuma wacce ta rasa mahaifiyarta ita ake kira marainiya amma idan baban ta yana ita wannan ba marainiya ba ce ba maraya ba ce marainiya ce ta bangaren uwa amma ba maraya ba ba marainiya bace ka baki daya dan mai daukar mas'uliyar ta yana shine asibinta ina fata an fahimta to su ma ana ba su daga wannan kudaden sannan wani masakini da miskinai miskini da fakiri wanne ne yafi bukatar abinci miskini da fakiri wanne ne yafi bukatar abinci a'a wasu malamai suka ce miskini yafi bukata wasu suka ce fakiri wasu suka ce miskini ahwaju min alfaqiri wasu suka ce alfaqiru ahwaju min almiskini yanzu wannan ne yafi karfi da Allah ya jiro waɗanda za a ba wa zakka fakiri ya fara karantawa inda masadaqatu lil fuqara'i sannan wal masakin sannan da Allah ce inda masadaqatu sai ce lil fuqara'i sannan wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله اي وبني السبيل الله يجعل فريضة من الله والله عليم حكيم wayannan mutanen duk wanda Allah ya lissafa to na biyun ya fi ma'ana na farkon ya fi bukata akan na biyu na biyun ya fi bukata akan na uku na uku ya fi bukata akan na hudun na hudun ya fi bukata akan na biyar na biyar ya fi bukata akan na shida na shida ya fi bukata akan na bakwai na bakwai ya fi bukata akan wabanin sabili ina fata an fahimta mafi bukata shine fakiri fakiri shi ba shi da abincin yau ma bare na gobe miskini kuma yana da abincin da zai masa dan sati sati biyu haka dan wata da yaka in ta dauro duk yana da shi a gidansa yanzu haka tashi fakiri za a ba amma anan Allah miskini ya ce me yasa za a ba wa miskini a kan anasi Allah miskini ya fara kira ba haka bane inda yazo ya irga a cikin laqusun biyawil qiyamah sun abin da yatiman za makaraba ta ce au miskinan ya ce ko ka ba miskine ma abocin ƙura-ƙura da ya ka ce za matara ba malamar ka ce wanda shi tufafi kyakkyawa ma a jikinsa wanda zai kare tsakaninsa da ƙasa babu sosul baladi suna mai magana akan garin makka to shi tufafi kyakkyawa ma wanda zai tsare jikinsa da ƙasa ma babu tufafin da ka dai gashi nan kada ran kada in ya zauna sai zai in dabas a ƙasa in nan kawai in gaje tashi mana baya baya san mata saboda yana jin tsoron kara dan ga wani waje a jikin shi Allah ka rufa mana asiri Allah ka tsare mu Allah kare mu daga muskinanci da fakiranci gaba daya Allah kare mu gaba daya to wani masaki haka nan da miskinai su ma za a ba su ɗaya cikin wannan kashin wa bani sabiri sai kuma ɗan tafarki mutumin da ya taso daga wani waje zai wuce Sudan sai tsaya a nan Maiduguri guzurinsa ya tsare sai aka yi sa'a an samu irin wannan kumus ɗin kuɗin ganima to shi kenan tun da fai'u ne shi kenan sai a ɗauki wani abu daga ciki sai a bashi an gane ko shi ma sai guzuri kyakkyawa kawai sai ya ci gaba shi wannan fai'u ana raba shi ta ɓangarori da dama bayan wabarin sabili ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da daman ya ɗauka kuma ya ba duk wanda ya ga dama duk wanda yake so manzon Allah ne kadai yake da dama shi kuma kasansa in aka bashi manzan Allah shi ne zai da kuɗi bil mu'minina ra'ufun rahimun manzan Allah bai damu da duniya ba duniya ba ta gaban manzan Allah manzan Allah ce mali wal duniya ina ni ina duniya sallallahu alaihi wasallam kai yanzu in mu ne mutanen yanzu dozan Uhud ya maka izini zan zama dinari haba mana wani ma ya ji manzan Allah yana zuwa ya hukun Jabal Uhud yana garin madina duk wanda Allah kai madina zai ga dutsen da shi da abokinsa sahibihi wa kenan ina abubakar siddiq wakila aka ce da sayyidina umar sahibaihi kenan wakila aka ce hada sayyidina usman bin nurayn ya hau kan dutsen uhudu sai dutsen uhudu dan girgizar manzo Allah sai ce dutse kai dutsen uhudu ala rislik rasulullahi alayka wa sahibai manzon Allah ne yau akan ka da shi da abokanansa dutse sai kuma inda yake dutse daɗi ya kama shi annuri ya kama jabal uhud mana ya ɗau wani irin haske da ƙanshi da karfashi mana wannan dutsen ɗan aljanna ne shi ba zai dawoma a duniya ba an tashin alƙiyama Allah ya sa ka a gidan aljanna za ka ga dutsen uhud a gidan aljanna Allah ka sanya mu a cikin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabal uhud ya sauka ya ce masa ya rasulullah izalli an akuna dhahaban lak kamar izini na zama zinari a gare ka kawai ka dinga kashewa a lokacin fa an yi wata guda a gidan manzon Allah ba a daura tukunya an dafa abinci ba manzon Allah har dutse yake sawa a cikin sa yake daurewa da fata mutrafal adami ya daure saboda yunwa sallallahu alaihi wasallam kai ka taba yin haka an ta maka haka yunwa ta kai yunwa har ka sa wani abu ka daure cikin ka wallahi manzon Allah dutse yake sa wani lokaci har dutse biyu dutse biyu sannan ya sa fata ya daure cikin sa saboda manzon Allah shi duniya ba ta dame shi ba duniya ba ta gaban sa manzon Allah da yake ka zama zinari zan zama zinari manzon Allah da ya dauke kansa bai ƙara kallon sa ba Allahu akbar in yanzu ne ta wani ji maganar dutse ai ko gudu aka gidan ka bulluka aka sanya guda 500 sai ka zo wuce wani ce daga ci mai gida kamar izini zan zama dinari ni ko dinari ne zama wara yace ya gabata lokaci ya ga sai abin san duniya a wajen Allah karfa mana asiri Allah ka samu cika da imani to manzon Allah shi nasa zai zo kawai ya zube ne sai ya ɗiba kawai ya bayar ya ɗiba ya bayar ya ɗiba ba a a kabbace kabbace kan ba a adamu manzo Allah shi baya irga in zai baka kyauta ba kamar mu bane in zan baka ɗan dubu dubu na san bunch na dubu ɗaya na san ƙwaya nawa ne ƙwaya nawa ne a ciki ɗari ne in zan baka sanar ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma dubu nawa kenan goma kila ko ne mistake ɗaya ya gaza ko ɗaya ya hau ɗan fiyawa sai ɗan ɗunguna su ina so na aiki da hadisin manzon Allah yake hatta la ta'lamu shimalahu shimalahu matin matin biku yaminuhu to ina so na aiki da wannan hadisin ya sha sai dan baka assalamu alaikum ba ka ake yi ba to mazala shi ba haka yake mazala shi dan kawai yake boncin kawai zai dauko gaba daya baka bace-bace ne ga suna wajen shi ba za su irgu ba shi nasa ba na naira ba ba na euro ba ba na dola ba ba na pounds ba ba na sanin pounds ba ba na riyar ba a na dinari ne dinari zalla ja kamar kuna kallo a gaban wanda ya kai ke ɗauka manzo Allah ke ba wa sahabbai kar ku manta ba bayan ya gama bayarwa shi a gidansa ba komai a gidansa sallallahu alaihi wasallam ba abin da za a ci a gidan manzon Allah dan Allah wa zai iya haka yanzu ba ka naira miliyan ɗaya a ce don Allah ka zo ka raba mutane a ce an ka raba kai mai imani ne wa ga wasu wasu ya rika wasu wasu kenan ba haka bane wani mutum ya rinka zagin wani wani shugaba daga cikin shugabannin Najeriya ya rinka zagin sa ya rinka tsine masa ya rinka la'antar sa ya ce wannan malamin bar za a jarraba za masa imtihan ya ce ni na rike jiha guda sai da ta zagi na jiha da local government nawa ne a ƙarƙashi na aka ce kaza ne ranka dade yace to ga wannan babbar mota ku zuga ta da a sa miliyan 20 a ciki yace in ya ci jarrabawa zai dauki wannan motar da kuɗi ne da miliyan yace ku ce malam yazo akan nafef yazo akan nafef in yazo ku dauki naira 200 ku bashi ku ce ya ba mai nafef din ladan kawo shi da yayi gamman house ba nan garin bane ba wallahi ba nan garin bane kar wani ya zata wani malami a garin da ba nan garin bane da malamin nan ya zo dama an riga an gaya duk masu gadi farfakwas ne menene ne duk an gaya musu a malam yanzu aka raba kallon kayya kayya aka raba kallon malaka to me na san dan jira bara ya ka san gidan gwamnati za ta sallame ka yana shiga daga ta akram kallah ga wannan mai girma ce a baka ka ba mai wace yace ah duka wannan wannan bai yi aka ce a malam ka bashi ai ai raban ka ne da malam ya fito sai sai dan ya sa masa wasu duka ba sun duka wannan naka ne shi bai san sai mara tana kallon sa ba malam sai rage ɗari da tamanin sai ya bashi dubu ishirin sai ya ce mai mace ce malam ɗari biyu ne fa ya ce a ba komai shi ya ce a baka mai gidan ya ce a baka ya ce na gode ranka na gode a karɓar kallon na gode sai ya ce wuce sauran da sun ana kallon shi ba wannan a duniya na ake kallon ka ina ga mala'iku kuma wanda suke ɗaukan duk abin da kake Allah ce inna kunna nastansu kuma kuntum ta'malun yace wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun duk suna rubutawa suna kallon ka ka je ka dauka ba a ganka ba su sun ganka Allah ya ganka kuma an rubuta kai tiny wallahi sun buga stamp sun ganka shi kenan yana shiga suka gaisa da gwamna ranka da lafiya kalau kai malam ya dawai niya malam ina jin da'awarka ina jin kakan mimbari ana ta mana addu'a masha Allah wajen wa'azuka kai kaza kaza malam wai Allah baka malam wani abun mamaki na gani sai kamar yin horon ka daɗe malam ni yanzu kullum a da'awar ka ina jin kaca ni inan ba adali ba ne ni ban yi adalci ba ni inan ɗan kaza ne ni ni inan nayi kaza malam sai shiru ya ya ce a ranka yana wannan bayanai ne suka zo da bayani suka zo da bayani ne kawai ya ce amma bayanin naka ya yi gauki aka raba kalla sai kuma ka rinka mun addu'a Allah ya shirye mu sai kuma ka rinka tsire mu ya ce malam kiranka da na yi jarraba ka na yi amma malam ba ka ci jarrabawa ba yace malam kaga waccan menene yace mota ce wata irin ce jijjim ce yace wallahi miliyan 20 ne a cikin ta yace na yi niyyar yau zaka tafi da ita a gamman house din amma Allah ya kaddara ba raban ka bane yace lokacin da ka zo an baka dubu ɗari biyu ko ba a baka ba ka ba mai mashin yace an bani sai nawa ka baki mai mashin da zai fita kofa na kusa da na kashe ka san akwai jami'an tsaro suka tare shi nawa aka baka ya ciro ya irga fifi ta dubu ishirin aka yi waya dubu ishirin ya ba wa mai washi daga shi ne rabon ka sai ce masa dubu ishirin ka ɗauka ka ba mai washi mana ta ce mana sai dogon salati ya so sage mu so sage mu ba zai fari ba wala biyo ku yanfa uhum imanuhum lamara au ba asana an gane ko shi kenan sai ce to malam wannan shine rabon ka abin da ka samu dubu ɗari da dubu saba'in inda shi ne naka wannan motar Allah bai ƙaddara rabanka ba ne malam imana addu'a malam ba da raka ka gida aka ɗauko malam mota ne san ya kawo shi gida aka ajiye shi aka malam bai ci jarrabawa ba to wannan ba shine abin da yake faruwa shi za karka zagi shugaba karka tsine ya wani ka yi ta kanka Allah ubangiji ka mana jagora Allah ka kare mu da kariyarka shine wabul sabili sai dan tafarki Allah ya ce za ku yi haka ne in kuntum tu'minuna in kuntum amantum billahi in kun kasance kun yi imani da Allah wali in kun kasance kun yi imani da Allah to lalle ne ku san haka sannan wa ma anzalna ala abdina da abin da aka saukar a bisa bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yawmul furqani yawmul taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir yawmul yawmul furqani shine ranar rabi ranar rabewa ranar rabi ƙarya da gaskiya an gane ko yawmal taqal jama'an ranar gamuwar runduna guda biyu na yaki a wannan rana shine ake son mutum ya fahimci haka wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai sauran bayanan wannan aya sai a yammacin gobe idan Allah ya kai mu alhamdulillah ala zalik Allah kare mu wannan waya manta ATM naka a mashin na mai sunan shi? FCMB FCMB ba shi nan in yana nan ko Allah ya sa ya ji sai ya zo nan sai ya karba insha Allah Allah ka sa bai nisa ba jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abun da muka karanta daidai cikin karatu Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi ubangiji Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما ريد مكسابة اليوم أنا أدعو الله كتك أمالا درهما الله كتك أنت kan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara yau innan azu muka yi jana'izar wannan uwa Muhammad Umar Gambo a nan wajen in muje ma'aikacin TH ne ya sha jinya mai dimbin yawa ubangiji Allah ka masa gafara yau Allah ya karbi bawansa ɗazu karfe biyu aka yi sa a wannan anguwa ta in muje gangaren kogi ubangiji Allah ka yafe masa Allah ka yafe mata Allah ka albarkaci abin da ya bari Allah ka sa bakin wahalarsa kenan Allah ka sanya shi daga cikin aljanna na firdausi da dukkan sauran iyayenmu da dukkan amwatin musulmi na jami'an mu da muke dare Allah ka sa mu cika da imani Allahumma ghfir lahum warhamhum warhamna ba'dahum ya arhamar rahimin Allahumma ghfir lahum bima'in wa saljin wa barrin wa naqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas warhamna Allahumma ij'alna ila ma saru ilayhim bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma qasim hayatana bil iman ya ku yan uwa mu yi tawassuli makanta ayatul kursi kamar yadda muka saba masu taimaka wannan makanta Allah ka saka musu alkhairi masu kuma addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi albarkacin wannan wata na Ramadan wata mai albarka wata da kake yanta bayan ka ya Allah Allah ka sanya mu daga cikin yantattun bayan ka ya Allah Allah ka sanya mu daga cikin wanda kake yantawa gaba da shiga wutar jahannama ya Allah Allah ka rubuta mu daga cikin yan aljanna ne firdausi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya ubangiji bukatun mu suna da yawa ya Allah ka shi mu sanin bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu gabaki ɗayan mu ya Allah mazan mu da matan mu ya Allah masu aiko abin bude baki Allah ka saka musu alkhairi masu aiko ruwan sanyi Allah ka shayar da su ruwan ruwan alkausara ruwan gidan aljanna ranar da babu wani tarki sai sai tarki alkausara ya Allah Allah ka shayar da mu da su gabaki ɗayan mu ya ubangiji Allah ka yi mana albarka ka yi rayuwar mu albarka ka yi iyalan mu albarka ka yi zuriyar mu albarka ka yi masoyin mu albarka maƙiyan mu Allah ka shirye su Allah ka rufa mana asiri da rufin asirinka Allah ka azurta mu da arzikinka ya ubangiji Allah ka ba wa wannan kasa zaman lafiya ya Allah Allah ka damu ka dawamar da zaman lafiya a cikin garin Maiduguri Allah ka dawamar da zaman lafiya a jihar Borno ka dawamar da zaman lafiya a Najeriya ya Allah duk musibu da muke ji ubangiji Allah ka kauda su ya Allah Allah ka shirye mu ka gyara halayen mu ya ubangiji Allah ka sa mu zama ikhwanan ala sururi mutaqabilin gaba ɗaya mu yi tawassuli mu karanta ayatul kursi Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا في الدارين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وسبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله